أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد اقوام مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci namu mai tarin albarka masallacin da ke daura da gidan alhaji sale mai nangi a nan unguwar buba shango a nan fadar jihar gombe barkanmu da kasancewa domin ci gaba da darasi cikin littafin mana kitabu tauhid na babban malami al'allama a sheik muhammad bin abdulwahab rahimahullahu ta'ala wanda muke karantawa a cikin wannan masallaci a daidai wannan mako kuma a zagayewar yini irin wannan yini yinin lahadi daren litinin yau wannan yini na lahadi daren litinin yana daidai da goma ga watan hudu musulunci watan jima'a da nithani hijira yau shekara 1446 daidai da goma sha uku ga watan goma na miladiya 2024 idan masu bibiya ba su manta ba malam yana mana darasi a cikin babin tafsirin tauhi wa shahadatu Allah ilaha illallah fassara ma'anar tauhidi da ko ma'anar la ilaha illallah wannan kalma ita ce kalma mafi girma a dukkan kalmar da ɗan adam zai faɗa la ilaha illallah la ilaha illallah fassara tauhidi da kuma wannan kalma ɗin muna cikin wannan babi har ma mu je ƙarshen babin sai dai kuma za mu tashi almasa'il din a shafin littafi na goma sha shida wannan kuma shi ne darasinmu na bakwai a cikin littafi insha Allah maliki shafihi masfihi akbaru almasa'il wa ahammiha a cikin wannan babi da muke bayani a kansa akwai masail mafi girma daga cikinsu mafi mahimmanci wahiyar tafsirin tauhid shine fassara tauhidi mai ake nufi da tauhidi shine ifradullahi ta'ala bil ibada kadaita Allah wajen yi masa bauta a matsayinsa na mahalicci wa tafsiru shahada da kuma me ake nufi da ma'anar la ilaha illallah shi ma duk mun ji a karatun da muke a makon da ya gabata wa bayyana bi umurin wadiha kuma an yi bayani da al'amara bayyanannu su ne umurin wadiha al'amara bayyanannu minha daga cikin abin da yake fassara maka tauhidi da ma'anar la ilaha illallah ayatul isra akwai ayan cikin suratul isra' bayyana fiha ar-raddu 'ala al-mushrikin a cikin wannan aya akwai mai da martanin magana daga Allah zuwa mushrikai ne raddi su yi magana mara kyau game da Allah ko musulunci ko alkur'ani ko shari'a sai Allah ya mayar musu da martani ana fahimta ne raddu 'ala al-mushrikin alladhina yad'u as-salihin wanda suke kiran managartan bayi a matsayin abubuwan bautarsu ana fahimta suna rikan bayi na kwarai bayin Allah mutanen kirki wanda ake kyautata musu zato zuwa ga Allah ya samai da su abin bukta kuma wannan tun farkon annabi Nuhu haka matsala ta samu suratu nuhin alaihi salam tana ba mu labari wala yahusa wa yauqa wa nasra wa qad adallu kathira wadannan ce duk sunan mutanen kirki ne asalin su ba gumaka bane mutanen kirki ne to lokacin da suke nan suna ta hidima wa addinin musulunci da suka koma ga Allah sai mabiyansu suka yi hotunansu sai suka kafe su a gunda ake yin karatu ana fahimta domin suna kallon su suna tunawa da su tafiya tana tafiya tafiya tana tafiya har ya kai ya kawo an mai da su abubuwan bauta amma asalin su mutane kirki ne ana fahimtar wannan to malam sai ke cewa mayar da martani daga Allah zuwa ga mushrikai game da rukun mutanen kirki da suke mai da su abubuwan bauta fafiha bayanun an hadha huwa shirkul akbar karki wani mutum dan nagartarsa da kusancinsa da Allah kamar da shi abin bauta to wannan babu shakka shirka ce mafi girma a cikin shirka hatta mala'ika hatta annabi ba a bauta masa inda ya magana bauta ce Allah kare ake yi wa ana fahimtar wannan wa minha daga cikin abin da muka karanta a babin ayatu bara'a akwai ayan cikin suratu bara'a bayyana fiha anna ahlul kitab a cikin wannan aya an yi bayani cewa su ahlul kitabi al-yahudu wan nasara kenan ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah sun riki maluman su da kuma mafiya bauta cikin su sun mai da su alloli kuma bayan Allah su yahudu abinda suka fi baiwa muhimmanci cikin addinin su ne ilimi in dai wani mai karatu ne ko da baya aiki da karatun to shi ne kuduwa hasana a wurinsu ana fahimta su kuma nasara abinda suka fi bewa mahimmanci cikin tsarin addinin su ne yawan bauta ko da a jahilci ake bautan kuwa mai bauta ko da a jahilci yake bauta to zai iya kafa shari'a a cikin addinin nasara shi ne ƙur'ani ya ce ittakazu ahbarahum yani al-yahud yahudawa sun riƙe malamansu masu iliminsu wa ruhbanahum su kuma nasara sun riƙi masu yawan bauta a cikinsu arbaban min dunillah sun mai da su alloli kuma bayan Allah ana fahimta kun ga wannan shine muke duba mu gani wasu diyar musulunci a musulunci duk inda malami ya kai da girma da ilimi to bai isa shar'anta wata shari'a ba dan kankin kansa bai isa ba ana ganewa sai dai ya jaddada abinda manzan Allah da sabai suka bari hakanan duk ibadar mutum ko da ko da yauci a masallaci yake to bai isa shar'anta wata shari'a sabuwa ba sai dai abinda zai jaddada daga abinda ya gada daga manzan Allah da sabai wannan iya cikin tsari mafi kyau cikin addini tunda Allah huwa shari Allah shine mai shar'antawa kuma ya turo manzansa a matsansa shi ne mai bayani shi kadai ya wakilta yi wa duniya bayanin addini sai bayan ya tafi kuma ya samu mataimaka mataimaka mataimaka mataimaka to amma a tsarin addinin yahudu da nasara yau mutum zai iya bugan kirji ya kafa shari'arsa domin shi malami ne ko kuma shi mai yawan bauta ne ana fahimtar wannan a yau mai matsayi na kololi cikin addinin nasara a yau zai iya shar'anta wani abu sabuwa addini kuma dole su bi shi a yau mai matsayi mafi kololi cikin addinin yahudu zai iya shar'anta wata doka kuma dole su bi su bai da'a domin haka Allah ya faɗa mana yadda suke tsarin addininsu waɗannan malamai ko da ba akan gaskiya suke ba waɗannan masu ibada ko da a jahilci suke ibada to sun bai da su alloli sai suna shar'anta musu doka suna bi ana fahimtar wannan wa bayyana annahum lam yu'miru illa liya'budu ilahan wahida kuma Allah ta'ala ya bayani cewa ba umarce su ba su yahudu da nasara sai dai su yi wa Allah bauta shi kadai wa ma umiru illa li ya'budullaha mukhlisina lahuddin ba umarce su ba sai dai su yi wa Allah bauta shi kadai suna mai tantance bauta zuwa ga Allah ma ana tafsiriha alladhi la iskala fihi ta'atul ulama wal ubbad fil ma'siyah la du'a'uhum iyyahu li du'a'ihim iyyahu cewa mun fahimta a cikin wannan babi su yahudu da nasara maganar da babu iskali babu rikici fihi da'atul ulama wal ubad wal ibad su suna yi wa malaman su da'a da masu bautarsu yahudu masu ilimi nasara masu ibada til ma'asiya suna musu da'a cikin sabon Allah an gane ko la du'a'uhum iyahu ba wai kiran suke yi na su je su tsugunna su musu sujjada ko dawafi ba a'a suna shar'anta musu doka su bi ko da dokar ta ci karo da ta Allah ko da dokar sabuwa ce babu ita a cikin addini wannan shine da'ar da suke musu cikin ma'asiya kuma shine bauta dai wa minha daga cikin abin da muka ƙara fahimta cikin babin qaulul khalil alaihi salam khalil shine annabi ibrahim alaihi salam ana fahimta khalilur rahman kenan annabi ibrahim alaihi salam ya faɗa wa kafirai inni bara'un mimma ta'budu ni nayi bara ba ni ba ku cikin abin da kuke bautawa wanda ba Allah ba illal ladhi fatarani wanda nake bautawa kadai shine wanda ya kage halitta ta shine Allah ana fahimta kun ga abinda nake so mu kai kasa mu ƙara fahimta shi ka yadda la ilaha illallah muhammadu rasulullah wanda duk musulmi wanda ita ce kalmar da ita ce tushen ita ce root nasa ita ce jijiyarsa game da addini in babu ita babu addini ka yadda Allah ne kadai abin bauta annabi muhammadu manzon Allah ne kana sallah kana azumi in Allah ya hore maka je aikin haji kai kaza kai kaza amma idan baka yadda da cewa Allah kadai za a bautawa ba akwai wani wanda ya kamata a bauta masa ba Allah ba to kai ba musulmi bane kun ban jonna shine qur'ani yake cewa wa man yakfur bi daguti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwati luthqa lan tisamala ka'idar sai kai bara'a da duk abin da ake bautawa ba Allah ba ƙa'idar farko kenan sannan kuma kai cikakken imani zuwa ga Allah shi yasa da al'amarin shirka da al'amarin ibada to Allah bai bai bai sakaci a kansu yanda yake tsawa da tsoratarwa game da shirka haka ne yake tabbatar da bauta duk kankantarsa to Allah za a yi wa shi kadai ba wanda ya cancanta masa bauta sai Allah to saboda ka aikin guda biyu ne idan ka yadda akwai wani abin bauta ba Allah ba to wallahi daidai kake da wanda yace bai yadda da Allah ne abin bauta ba ina fatan kuna fahimtar wannan dole mu kula da wannan ba a bautar kabari ba a bautar bishiya ba a bautar saniya ba a bautar wuta ba a bautar kaza da kaza duk ba a wanda ake bautawa ma'anar la ilaha illallah shine ba wani abin bauta da cancanta sai Allah shi kadai ba kowa wani shine fadin annabi Ibrahim alaihi salam illallazi fatarani bautata kadai tana nan ga Allah wanda ya kage halittata fastasna min alma'budin rabbu sai annabi ibrahim alaihi salam ya istisna'i yace shi ba shi ba abin da suke bautawa dukkan su la taquzza manata hubal wane ne wane ne duk yayi bara'a baya bauta musu sai sai da bautar zuwa ga Allah shi kare wa zakara subhanahu أن هذه البراءة وهي الموالة في تفسير شهادة الله إله إلا الله wannan bara'ar da annabi Ibrahim alaihi salam sai Allah ya bayyana cewa hadhihi almawala wannan ita ce alwala din akwai alwala wal bara'u a cikin babin tauhidi alwala wal bara'u shine ka jibintar da al'amarin ka zuwa ga Allah sannan ka barranta da dukkan kishiya wa Allah subhanahu wataala wani shi ne fassara alwala fi tafsiri shahadatu Allah ilaha illallah cikin fassara ma'anar la ilaha illallah ba abin bauta da cancanta sai Allah faqala sai Allah ya ce waja'alaha kalimatan baqiya fi aqibihi la'allahum yarji'un sai Allah ya maida wannan kalmar shahada ta zamto baqiya wanzajjiya tabbatacciya fi aqibihi wanda ta wanzu a bayan tafiyar annabi Ibrahim zuwa ga Allah la'allahum yarji'un ko da bayansa jikokinsa da 'ya'yansa sa biyu baya su dinga kokkomawa zuwa ga ita kalmar ashe tun lokacin annabi ibrahim alaihi salam ake jaddada ma'anar la ilaha illallah kuma Allah ya bar wannan kalmar don mu yan bayan bibiye ta yasa matsalar ka ta duniya da lahira ka riƙi la ilaha illallah ita ce kalma mafi girma daga kalmar ɗan adam yake furtawa a bakin shi ai mun karanta da ku annabi Musa alaihi salam yace Allah ina so ka ban wata addu'a wanda zan dinga roƙonka da ita ina tana ka da ita ya sai Allah ya ce annabi Musa ka je ka dinga faɗin la ilaha illallah sai annabi Musa ya ce Allah ai duk bayan ka suna faɗar wannan ai ne wani special yake so a ba na musamman sai ce musa da a ce sammai bakwai da ƙasai bakwai da abin da ke cikinsu duka a dunkule su a guɗaya a ɗauko la'ilaha illallah ita kaɗai a guɗaya to la'ilaha illallah zai ta rijaye su haka Allah ya faɗa wa annabi musa alaihi salam saboda ka faɗin la'ilaha illallah kalmar ce mai yawan albarka ko mai yawan girma ana ganewa wa minha daga cikin abin da muka ƙara fahimta cikin babin ayatu ba ayatul baqara ayan cikin suratul baqara fil kuffarin lazina qala Allahu fihim a cikin fadin sa da yake fadawa kafirai shi Allah subhanahu wataala wamma hum bi kharijin minan nar yace su kafirai ba abubuwan fita bane daga wuta ba za su fita daga wuta ba bi kharijin minan nar idan sun shiga wuta ba za su fita ba dalilin sun mutu ba musulmai ba kuma sun yi wa Allah tarayya zakara annahum yuhibbuna andadahum Allah ya ambaci irin aikin su da yasa suka tabbata wuta suna son kishiyoyin da suka yi wa Allah sun yi wa Allah kishiyoyi kuma suna son kishiyoyin ka hubbillah kamar yadda suke son Allah wa minan nasi man yattakidu min dunillahi andadan sai ce yuhibbunahum ka hubbillah daga cikin mutane akwai wanda suka riki yi wa Allah kishiyoyi kuma suna son kishiyoyi nan kamar yadda suke son Allah fadalla ala annahum yuhibbuna Allah hubban azima a wannan aya mun fahimci cewa ashe suna son Allah din kuma son Allah ma mai girma amma walam yudkhiluhum fil islam san su ga Allah a wannan gun bai shigar da su musulunci ba ana fahimta fa kaifa biman ahabba nidda akbaru min hubbillah to sai malik ya ce to yaya abin zai kasance ga wanda suke son kishiyoyin da suke wa Allah fiye da san da suke wa Allah wa kaifa yaya biman lam yuhibbu illa illa nidd wahdahu wa lam yuhibbillah kuma yaya magana take ga mutumin da kawai baya kaunar Allah baya san Allah shi abin bautarsa na tarayya ga Allah kadai yake so kaga su ne min babi aula Allah ya kula su su waɗancan ba suna san Allah me matsalar su suna son gumakansu fiye da Allah suna son abubuwan bautarsu fiye da san Allah sai Allah ta lace muku musu ta lahira to kuma ya ga wanda bai san Allah ko yake son wani abu daidai da san Allah wa minha qawluhu ta'ala ka qawluhu sallallahu alaihi wasallam cikin wannan mun fahimci cewa fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man qala la ilaha illallah duk wanda yace la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah ya kafir cewa dukkan wani abin bauta da ba Allah ba haruma maluhu wa damu wa hisabuhu ala Allah ta'ala duk wanda yace la ilaha illallah ana fahimta sannan ya kafir cewa dukkan abin da ake bautawa ba Allah ba to manzo Allah ce haruma maluhu wa damu da dukiyarsa da jininsa haramun ne a taba masa su wa hisabuhu ala Allah kuma hisabinsa iya ga Allah. Kun fahimci wannan? Ashe ko yanzu kafiri ya ce la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah shi kenan ya musulunta. Ba ku ba taɓa kayansa ba ku ba taɓa dukiyarsa. Ba ruwan gona cewa ai wahala ya gani ko ya gani ba ku ba wannan. Lokacin manzo Allah haka ta tsaba faruwa da Usama bin Zaid Allah ya kara masa yadda. Ana wani yaki wani kafiri ya ta kashe musulmai. to sai Osama ya ritsa shi a wata kwana Osama ya dauko takobi zai sare kafir sai kafin ya ce cewa la ilaha illallah muhammadu rasulullah ko sai Osama ya sare shi sai sahabbai suka faɗa wa manzon Allah cewa manzon Allah ai Osama ya kashe wani kafiri amma iya cewa la ilaha illallah sai manzon Allah ya kira Osama bin Zaid ya ce Osama an ce ka sare wani kafiri bayan yana furta kalmar shahada sai ce eh haka ne manzon Allah sai ce me yasa kai haka sai ce ta ƙuluwa ta kiyata ne ya rasu ba ai ya faɗe ta don neman kariya ya gana ritsa shi ne bayan da zai ya sa yake faɗar kalmar domin ya samu mafita sai mazala ke ce ka tsaga zuciyarsa ka gaba da gaske faɗa ka tsaga zuciyarsa ka ga don ya nemi kariya ya faɗa ba don Allah ya faɗa ba yanzu usama idan mun je lahira ya zaki da la ilaha illallah manzon Allah ya dinga maimaita wannan ya ce usama yanzu idan mun je lahira gaban Allah ya za a ya za ka yi da la'ilaha illallah da kashe shi bayan ya mare usama ya ce wallahi sai gwammaci dama kafin ya musulunta yi wannan aikin domin masan Allah ya dinga maimaita kalma ya za ka yi da la'ilaha illallah in ka je lahira ya za ka yi da la'ilaha illallah to sarauka duk wanda ya ce la'ilaha illallah to ka bar wa Allah hukunci a kansa ba kai ba wani analysis a kansa ya faɗa idan Allah ya faɗa Allah ya san ba dan Allah ya faɗa ba Allah ya san cikin fa kalas kai abinda musulunci ya ce duk wanda ya ce la ilaha illallah ya zama dan uwanka ya zama dan uwanka a matsayinka na musulmi kuma kai ma fitarka daga musulunci warware kalmar ce a yau ka warware la ilaha illallah to kai ba musulmi bane duk sallar ka duk azumin ka kai ba musulmi bane inda ka warware ta kuma a yau wanda bai taba cewa komai game da islam bai faɗe ta ya zama musulmi ana gane ko to wannan shiri wa hisabuhu ala Allah hisabin sa iya nan ga Allah subhanahu wataala wa hadha min a'zami ma yubayyinu ma'ana la ilaha illallah wannan hadisin iya cikin ma'ana mafi girma da take bayyana ma'anar la ilaha illallah ana ganewa tunda an ce da ma man qala la ilaha illa kafara bima yu'budu min dunillah sai ka kafirce dukkan wani abin bauta da ba Allah ba shine ka'idar ta kenan la ilaha illallah muhammadur rasulullah fa innahu lam yaj'al talaffuz biha asiman lid-dami wal mal furta kalmar kadai injimala ba ta zama garkuwa game da jininka ko dukiyarka bal wala ma'rifatu ma'anaha ma'a lafziha ko da ka san ma'anar kuma ka san lafazin nata bal walal iqraru bidhalika koda ka tabbatar da haka din bal wala kaunuhu la yad'u illa Allah wahdahu la sharika la koda Allah kade kake kira baka hada shi da wani wajen kira bal la yahramu maluhu wa damuhu hatta yudhifa da jininsa da dukiyarsa ba su samu kariya ba har sai ya raba da cewa al-kufru bima yu'badu min dunillah sai ka yadda ba abin da za a bauta ba Allah ana fahimtar wannan sai ka kafir cewa dukkan wani abin bauta idan ba Allah ba sannan musuluncin ka yi cika sannan jininka da dukiyar ka ya samu kariya amma in kana la ilaha illallah kata kana zuwa gun bokai kana la ilaha illallah kana bautar aljanu to kai fa agun Allah ba musulmi bane a shari'ance ma kai ba musulmi bane ba ana fahimta tunda gabar da za ta cika ka zama musulmi ba ka yi ta ba shine al-kufru bima yu'badu min dunillah kafircewa dukkan wani abin bautar da ba Allah ba wajibi ne mu san wannan muna tuna wannan yau da gobe muna karantar da iyalanmu da yara faɗin kalmar da yadda da yadda da furtata duka bai kai ka gaci har sai ka kafircewa dukkan abin da ake haɗa shi da Allah wajen bauta ana fahimtar wannan akwai masu bautar kabari kwanan nan ma na ga wani abin mamaki na ji daga jiya ne zuwa yau wani bawan Allah ya je kabarin wani daga cikin malamai wai ke koka masa wahalar fitar nan da ake da wannan tsadar Allah wala ina gari a waya ana ta yawo shi wai an hada zumunci wai kai sa hannu kai ka sa baki ya mutu ba shekara da shekaru ka sa baki wannan shugabannin namu ka sa baki a kawar da su wa'ansu su zo matasa sabon jini a kamari bai ke wannan magana duk abin da ake faɗa wa Allah a matsayinsa na mahalicci to shi yake faɗa a kabarin wannan bawan Allah kaga wannan wannan qur'an ta daga musulunci hatta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba za ka sashi a gaba kana roƙon sa irin roƙon da yake wa Allah shi da kansa ya tsawo ba za masa shine ma'anar iyaka na abu da iyaka na sai ana fahimta manzan Allah kana iya roƙonsa abinda Allah ya bashi iko da dama a kansa ka kamar lokacin da mun karanta a nan da manzan Allah ke ce akwai wasu mutane dubu saba'in da Allah zai zasu a aljanna ba hisabi ba uquba sai ukasha bin musin ya ce manzan Allah roƙa mun Allah na zama ina cikinsu. sai ce an taminu ya ukasha kaga wannan damar manzan Allah ce Allah ya bashi dama an fahimci wannan akwai wanda ya ce manzala ina so ka roƙa min Allah da zama makocinka a aljanna sai ce ka je ka yawaita sallar nan ana fahimtar wannan amma ba za ka ce manzan Allah na zo ka min arziki ba manzan Allah na zo ka ban haihuwa ba manzan Allah na zo ina neman kujerar mulki ka bani ba shi da kansa manzala ya tsawa da wani. wannan haƙƙi ne na Allah subhanahu wataala to amma a yau ba a ciya ba gashi wa an su musulmi masu sallar sallah a sa kabari a gaba ana roƙonsa wai ka taimake mu ka sa hannu ka sa baki shi ma fa iyacin neman taimako yake dan mamaci duk inda yake ya fi ka buƙatuwa domin kai a yanzu kana iya tuba kana zunubi kana iya nafila Allah ya baka lada kana iya astaghfirullah kana iya salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma mamaci ba abin da zai yi ba abin da zai yi mamaci amma kai yanzu duk zunubinka za ka iya tuba kuma Allah ya karba za ka iya azumi Allah ya baka lada za ka iya karatun ƙur'ani Allah ya baka lada amma mamaci ba shi da wannan dama ba zai iya ba wannan dama ta wuce a kunshi to kaga ashe mamaci shine yake da bukata fiye da wani yake da bukatar addu'a kai da rayi ana fahimta to dole sai an kiyaye irin wannan la ilaha illallah ka sallarka karatun qur'aninka azuminka zuwa hajinka zakkarka kaza kaza dinka har in ka yadda wani zaka bai matsayin ibada kamar Allah to kai ba musulmi bane sai ka yadda cewa Allah kadai za a bautawa kuma duk abin da ya shafi Allah kadai ake jinginawa ba a jinginawa dan adam maliki cewa a bal ko kuma yake cewa um, maluhu wala damuhu ko fayal hamin mas'ala sai mala yace kai ga wata mas'ala mai girma ba ma a'zamuha wa ajallaha me yake ta girma me yake ta bayyana a fi wayalahu min bayani ma awdah menene fi wannan fito da bayani fi wa hujja ma aqtaha lil manazi' wannan hujja ce mafi fitowa fili da zaka iya kafawa wanda kake jayayya da wanda la ilaha tunda an ce wa kafar bi ma yi ubadu min dunila babun wani babu minan shirki malai ce iya daga cikin shirka labsul halqa wal qayd wa na'uhima li rafa'il bala aw daf'ihi al halqa kamar guru kenan an san guru ko kai kambu nake so in ce an san kambu ai na gada dattawa a cikin masallacin yawwa an san kambu ko yawwa to halka shine kamar kambu an fahimta akwai laya akwai guru akwai kambu akwai daga an gane ku akwai kaja duk akwai waɗannan duk nau'o'i ne na abubuwa to alhalka shine kamar kambu dan kana ganin masu dambe ko yan kokowa suna sashi a hannun ana ɗinka shi da fata sai a sashi a hannu ko a nan ko a nan to wannan cycle din shine halka din ana fahimta sanya wannan da nufi shine zai baka kariya to shirka ne ana fahimta akwai zare ne alkhayt wani zare ma bari ne fat koma sa mai fatar ba a yi ana daura yara a kunkurun su ko mutum ya daura haka to shi ma in ka daura wannan da niyyar a zuciyarka shine zai baka kariya ko shi ne zai ba yaronka kariya ba Allah ba to shi ma iya cin shirka amma an bai jana karatun ba mai girma ne ba sai an abin kitabun tauhidin ke yawa sanya kambu ko abin da ya kama da shi hakanan sanya zare wanda ake daurawa a jiki ko a daurawa yara da niyyar zai ba su kariya to ma ne ce shi ma mini shirka iya daga cikin shirka ne ce lirafa ilbala wannan kambun ko wannan zaran da niyyar dauke wani bala'i ne rafa ilbala zai sanya kambu domin ya dauke mai wani bala'i ko za a daura yaro wannan zaran domin ya dauke mai wata musiba au dafi'i ko kare bala'i kafin ya zo da wannan niyyar zaka sa ko da wannan niyyar zai sa ko za a sanya masa to wannan kana din jimala ya ce shirka ne qauluhu ta'ala fadin Allah ta'ala da yake cewa ƙul a fara'aitu ƙul ka ce da su a fara'aitun ku bani labari mata da'una min dunillah abubuwan da kuke bautawa kuma bayan Allah duk abin da za ka bauta masa ba Allah ba ko mene ne ya shigo cikin wannan sai Allah ce in aradani Allahu bidurin manzan Allah ka ce musu har in Allah ya so ya shafe ka da cutarwa ko Allah ya so ya kama ka da wata cutarwa daga gare shi hal hunna kashifatu durrihi waɗannan abubuwan bautar da ba Allah ba sun isa su yayi mai wannan damuwa tambayar ku ake za su yayi yanzu kiran wani Allah ba Allah ba ya isa ya fidda mu halin da nabi ke ciki wallahi bai isa ba sai mun koma zuwa ga Allah komawa ta gaskiya kuma ya tausaya mana sannan ya fi da mu daga halin ci amma duk wanda za ka kira ba Allah ba bai isa ya ɗauke ma daidai daidai ciwon cizancin naka wallahi bai isa ba daidai tuntube da tsakuwa a waje ka ji zafi to duk wani abin da ba Allah bai sai dauke ba wannan ciwon bai isa wannan aikin Allah ne shi kadai shine Allah ya ce a tambi su hal hunna kashifatu dhurri duk abin da ake kira ba Allah ba amma a bahi matsayin Allah ya isa ya dauke ma wannan damuwa amsa shine ba su isa ba ana fahimta a hal hunna kashifatu dhurri aw aradani Allahu bi rahma ko kuma in Allah ya so ya shafe da wata rahama da jin kai da gare shi hal hunna mumsikatu rahmati sun yin sirki rahamar ta ki zuwa ga Allah yasa wannan ayar ya kamata mu ƙara kallon ta kallo na biyu wai Allah za ta ƙara mana nutsuwa a cikin zukata bayan zana cewa ana ta siyan masara da gero da dawa na boyewa ba haka bane haka aka ce ko to wallahi duk wannan abin da ake da niyyar bala'i ko musiba in Allah ya so talakan ya huta wallahi sai ya huta wallahi tallahi ba abin da ɗan adam zai yi wai in Allah ya so wannan bawa da rahama wannan rahamar ta kasa zuwa gaban wallahi bai isa kuma haka ne har in Allah ya so zaka sha wahala to ba yanda za a yi ka sha wahala sai lokacin ɗauke wahala ya yi sannan za ka samu wannan ya kwantar ma da hankali duk wani abin da za ce an ƙara kuɗi a ce an ƙara wa militar mai kuɗi an duk ai ta ƙarawa in aradani Allahu bi rahama har in Allah ya soma da jin ƙai wallahi ba wanda ya sai rike babu shi wannan ya ƙara wa talaka karsashi da ƙwarin gwiwa duk abin da za a yi aje a yi din aje a yi akwai Allah yana na'i kuma la ta'khudhu sinatun wala nawm gengedi ko bacci baya riska Allah iya ganin kowa iya jin kowa kowa ya abin da ya gada ma final decision da Allah ne ke yankewa kawai ko a sha wahalar ko a ji daɗin ƙarshen da iya ga Allah kawai saboda ka kai bawan Allah tana ka rike Allah kawai ka yadda da Allah ka bi dokokinsa ka sallama masa rayuwarka duk abin da ya zo iya da farko kuma zai kare ba wani abin da zai taho mai ki kariya a duniya na wala babu shi ko menene yanda duniya take da farko tana da ƙarshe yanda kake da farko kana da ƙarshe yanda nake da farko ina da ƙarshe ha komai iya da farko iya da ƙarshe banda Allah ka karba wani abu da me ka ka samu matsalar imani ka tun daga aya din Qur'ani iya cewa in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durri in Allah ya so ka ji cutarwa akwai wanda ya sai dauke ma wannan cutarwa aw aradini Allah bi rahmatin hal hunna mumsikatu rahmatin in Allah ya so ya ji kanka ya jin kanka ka sha dadi ka sha lagwada akwai wanda yake yana babu wanda yake yana shine da karshe Allah ke cewa qul hasbi Allah kace Allah ya isar min in ka ji labarin wani iya kimshe masara da gero da wake da shinkafa kace hasbi Allah abinda zaka faɗa kenan hasbi Allah ni Allah ya isar min ko bai isa ba ya isa ƙul hasbi Allah in ka ji labarin wani mugu iya mugunta iya shirya ma mugunta da da tarko ka ce hasbi Allah in ka ji wani iya tanajin masifa da bala'i ka ce hasbi Allah wannan shi ne abin da Allah ya ce ka faɗa duk abin da ka ji ana ƙulle-ƙulle ana makirce-makirce ana kaza da kaza kawai ka ce hasbi Allah kuma ka faɗa da zuciyarka da bakinka kaga Allah in bai isa ba wannan kalmar ba ita lokacin da za a jefa annabi Ibrahim wuta ita ya faɗa ba ya ce hasbi Allah sai Allah ya ce ya na rukuni bardan wa salaman ala Ibrahim daga cikin ma'anarta lokacin da Yunus bin Matta ya fada cikin ruwa kifi ya haɗe shi wani kifin ma ya sake haɗe shi fanada fi suluman ga duhun koki ga duhun kifi na farko ga duhun kifi na biyu annabin Allah ne ba kifi ya haƙe shi wani kifi mai sake haƙe shi amma iya cikin kifin sai suna da Allah ya ce la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin ya faɗi wannan kalmar sai kifin ya jawo jiki fa nabaznahu bil ara kifin ya ji ba zai iya zama a ruwan ba yayyo waje hidis ko kansa gaba ya amayo da shi domin ya nemi taimakon Allah ana fahimta ka yadda da Allah bawan Allah ya ka huta wallahi ka yadda Allah shine mai kowa da komai duk abin da gani ya faru zai faru da sanin Allah shikenan kalas ka huta amma dan adam ba abin da zai yi ma yanda kake bawan Allah haka yake bawan Allah yanda kake da ajali haka yake da ajali yanda kake da farko haka yake da farko haka kawai Allah ya halicce so da ka a riƙe wannan duk wani mai tanajin musiba da bala'i je ta yi karma ya dina tun da an yi wa'azi an yi wa'azi ya ba dina ba karma ya dina akwai ran da zai ga mala'ikan mutuwa ido da ido ai za su yi arba da shi ina abin da kai yanzu shi za ka kirba a yau ɗin nan ba ka da wanda zai zo ya hana abin da Allah zai maka na
ya sayi masara tun tana dubu talatin ta kai dubu casa'in aka ce ya siyar ya ce in yi siyar mai zai
gaskiya ne ya ce yanzu haka yana yana siya masa gero sai ya gudu fara gero ya shanya in ya bushe sai ya gudu sai ya sake fara gero eh suna nan da yawa suna nan da yawa wani ya sai masara sana dubu talatin ta je dubu casa'in ya ce wani ya sayar mai zai da ya siyar mai zai Eh, nauyi ke kara wa kansa nauyi ke kara wa kansa wannan aikin fa ya jama'a ba wai abu bane na wasa manzon Allah da kansa ce Allah ya sino irin wannan mutane duk mai siyan amfanin abinci ya boye dan yayi tsada da wannan niyyar manzon Allah ya ce Allah ya tsine masa albarka to wanda Allah ya tsine mai albarka kuma duk abin da zai akwai abin mamaki wallahi ba abin mamaki duk rahin tausayin da zai ma wallahi ba mamaki ko limamin unguwar ku ya tsine ma albarka ya ba za ka daidai ba ballantana Allah subhanahu wa ta'ala duk mai ɓoye amfanin abinci da niyyar ya yi tsada ya yi tsada da wannan niyyar ya siya ya ɓoye to manzan Allah ya ce Allah ya ce a faɗa masa Allah ya tsine masa albarka da kuma sai me ai magana ta kare kuma ai an fahimta wal hasbi Allah alaihi yatawakkalul mutawakkilun ga Allah masu dogaro suke dogaro ga masu dogaro Allah ne madogaro su mu dogara ga Allah duk wani mai mugunta ya je ta muguntarsa iya da ƙarshe muna da ƙarshe an imran bin husayn radiyallahu an daga sahabi imran bin husayn Allah ya kare da shi annan nabi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ra'a rajulan ya ga wani mutumi fi yadihi halqa min sufri a hannunsa akwai kambu da aka lullube shi da wani yalo yalo yalo kambu akala mahadi sai maza lake tambaye sa wannan menene kai wannan mai karata ya hannu ga haka kala sai mutum ya ce minal wahina ya rasulullah sunan sa wahina iya ba mu kariya ne ai iya hana wani abu da cutarwa ya same mu fakala sai maza Allah ce an ziha cire ka jefar cire shi jefar da shi fa innahu la yaziduka illa wahada in ka bar shi a jikinka ba abinda zai kara masa ya rauni da lalacewa da tabewa har inda wannan niyyar kasa shi ne zama kariya to ba abin da zai kara ma sai wulakanta da rauni da lalacewa fa innaka law mitta wa hiya alayka da ka mutu wannan abin iya jikinka baka cire ka jefar ba ma aflahata abadan ba za ka samu babbaro ba har abada ma'ana ba za ka samu aljanna ba ke an fahimta duk wanda ya daura wannan daure dauren da niyyar za su ba shi kariya kuma ya mutu bai tuba ba to maza Allah ya ce wallahi ba zai samu rabo aljanna ba ma aflahata abadan rawahu ahmad bi isnadin la ba'sa bi walahu walahu an uqba bin amir marfu'an akwai hadisin uqba bin amir wanda yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce man ta'allaka tamimatan duk wanda ya rataye wata laya a gidansa ko a falonsa ko a shagonsa ko a jikin motarsa ko a jikin dokinsa tun daga ga zargin hausa na ku sai na ga wasu dukkanin ma ana samu su layi an bayin da wai maganin baki maganin waye duk a cire a teban ba abin da za su kara musu wannan to manzon Allah ce duk wanda ya rataye wani kayan salaya wannan layar da niyyar ita ce za ta ba wannan abin kariya an fahimta shine man man ta'allaka tamima fala atamma Allahu lahu Allah ba zai taba cika mai burin shi ba an fahimta in dai ka rataye laya da wannan niyyar to Allah ce fala atamma Allahu lahu Allah ba zai taba cika maka buri ka ba wa man ta'allaka wada'ata duk wanda ya rati wada'a shine kaman daga wata nau'i shi daga cikin laya ita ba an fahimta to shi ma afala wada Allahu lahu Allah ta'ala ba zai ban kwana da shi ba ma'ana Allah yayi watsi da al'amarin sa wa fi riwayatin aw wata riwayar man ta'allaqa tamimatan faqad ashrak duk wanda ya rataye laya to babu shakka wani ya zama mushriki inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal wal wal ibn abi hatim an huzaifa daga sahabi a huzaifa Allah ya kare da shi annahu ra'a rajulan fi yadihi khaytun min al-huma Khuzaifa ya ga wani mutumi a hannunsa ya nada wani zare domin shi mutumin iya sassabi sassabi yake ne kuma to ya sami irin zaren nan da ake nadawa sai ya nada wannan zaren a hannun shi faqatahu da Khuzaifa ya ga wannan zaren sai ya cire daga cikin wannan mutumin ya jefar da shi wa tala qawluhu sai ya fada masa fadin Allah ta'ala wama yu'min aktharuhum billahi illa hum mushrikun da yawan su ba sa imani da Allah face suna hada Allah da wani kuma imanin su baya shiga sai shirye sai shirka fihi masail al-ula at-taghrir fi lubs al-halqa wal qayd wa na'uhima li mithli dhalik at-taghliz kausa harshe ana gane ko fi lubs al-halqa a sanya kambu wal qayd ko wani zare wani auhi ma da abin da ya kama da wannan limisli zalika domin tare bala'i ko tunkuɗe wata musiba ana gani yanzu tambaya idan ka je ga mutum ya ɗaura laya a shagonsa na kasuwa ko a motarsa ko a falon ko a falon ko zauren kofar gidansa da Allah magana ta adalci wannan race layar da yake yi meki ne kariya yake ne idan ka je ka yanke wannan lara ko ka cire za ku yi rigima da kuma ku to kun ga wannan ne zai baka alama da shi da cewa ita ce take masa aiki a ganinsa in ya yadda Allah ne zai yi ba layar ba to ka zo ko ka je ka cire layar ka jefar ba zai damu amma damuwarsa da faɗansa to shi ne yake nuna cewa layace ya ƙudiri da masa aiki. An bai nan? To wannan shi ne abin da manzan Allah ke kausa harshe a kansa. Kausa ku duba abin lafuzan da yake bana masu kaushi. Domin wannan in ba a ma wannan ka tsorata ba to za ka je ka yi ta sallah a banza da ka yi ta azumi a banza wallahi. Mutum ya mutu arne kafiri. Domin Allah baya ɗaga kafa game da shirka. kwata-kwata shi ne ya ce in mutum ya mutu iya shirka to Allah ba zai ji kansa ba zai bashi aljanna shi ne a takalis filofisir haƙa wal khayit yadda mazala ya kausa sa harshe game da sanya guru ko wani zare domin kare bala'i ko ta kare musiba asani asaniya matsala ta biyu annas sahabi shi wannan sahabin lauma ta huwa alai da ya mutu wannan kambun yana jikinsa ma aflah ba zai samu rabu agun Allah ba fihi shahidun li kalami sahaba wannan kuma iya ba da shaida wajen maganar sahabbai anna shirkal asghar akbar min al kaba'ir ita karamar shirka tana kai mutun zuwa ga aikata babba daga cikin manyan laifuka shine al kaba'ir al kaba'ir zul ana fahimta الثالثة أنه لم يعذر بالجهالة a wannan babin ba a yi wa mutum uzuri da jahilci ba an fahimta kun ga da mazala ce me wannan sai ce min alwahina to mazala ce ce a tutun da baka sani ba je ka kabe ka je bar amma mazala ce wallahi da ka mutu da wannan a jikinka Allah ba zai ji kanka ba kaga ashe babin tauhidi ba a karbar uzurin jahilci a gurin Allah ya ce fa'alam annahu la ilaha illallah duk abin da kake kaje ka nemi ilimin sanin Allah ta me ya cancanci Allah me a fa'alullahi me a mustahil anillah wanda ya koru daga Allah me ja'is me waji duk ka san wannan wajibi ne wannan ka san me ya halatta ka jingina wa Allah me ya wajibi ma sai ka tabbatar da Allah shi me kuma ya haramta ka jingina wa Allah shi me aikin da Allah kadai ne yake bai da dan adam yayi ba wani aiki ne kuma Allah ya yi da shi iyayi kai ma kai duk wannan wajibin duk musulmi ne ya san wannan idan mutum bai tantance waɗannan ba zai iya jinginawa Allah abin da ba shi kenan ba ya je ya mutu kuma a matsayinsa na mai laifiya kuma Allah yawwa ta'rifuni qabla an ta'buduni hadisul qudsi Allah ya ce ka sani kafin ka bauta mini idan baka sani ba ta za ka bauta mini ana fahimta arrabi'a li'annaha la tanfa fi ajila domin ita wannan gurin da rataye da komai ko a duniya ma baya amfanarwa yanzu nawa za a ga misali in yaƙi ya kama ko wata faɗa za a gabza mutum rauni kuma da gurin a cikinsa ba a yi ne ko ana yi ko a sarewa mutum hannu amma kuma a jikinsa akwai kambu akwai laya akwai kuraye da gaske ne ita take ba da kariya zai samu ai ba za a sare shi wani ma kai za a yi sai an je masa wankan ga a ga da gurayen da rayu a jikinsa ya dai a tsinke su a jefar da su kaga tun a duniya ma la tanfa ba ta wani amfanarwa bal ta turru tana ma cutarwa ne liqaulihi da faɗinsa da yake cewa la yaziduka illa wahana wannan ba zai ƙara ma komai abun Allah ba face rauni da lalacewa da kuma taɓewa ana fahimta shine la yaziduka illa wahala ya ci gaba da cewa alkamisa matsala mai nan ba na biyar al'inkaru bi taghaliz alaman fa'ala mithlu zalika idan ka goni ma iya aikata wannan baka tsawatar mai ba kai ma ana inkarin imaninka ana ganewa har in za ka iya faɗa masa yaronka ne a za ka iya faɗa ya ji to in ba ka mai inkari ba game da rataye-rataye da makale-makalen nan to kai ma imaninka akwai alamar tambaya kansa as-sadisa ne shida at-tasrihu bi anna man ta'allaka shay'an nukila ilayhi akwai magana a fili cewa duk wanda ya rataye wani abu ya makala wani abu to Allah zai bar shi da abin shi ne wakila ilai Allah zai kyale shi da abin Allah ba zai hibo cikin al'amarin sa in dai karate wani abu kamar kala wani abu da niyyar zai ba kariya to Allah zai rabu da kai da shi as-sabi'a na bakwai at-tasrih bi anna man ta'allaka tamima faqad ashrak akwai magana a fili ga tanan cewa duk wanda ya rataye laya to babu shakka ya hada Allah da wani yayi shirka as-samina na takwas anna man ta'allaqa al-qayd min al-huma min zalika duk wanda ya rataye wani zare dan ya dauke mai zazzabi ko ciwon kai da niyyar haka ya rataya to min zalika shi ma iya daga cikin wannan ana fahimta at-tasi'a na tara tilawatu qudhayfa al-aya qudhayfa ya karanta wancan bawon Allah wata aya dalilun ala anna sahaba yastadilluna bil ayati allati fi shirki al-akbar al-asghar sahabai suna kafa hujja da aya da take magana da babbar shirka akan su tsawatar wajen karamar shirka kama zakara ibnu abbas fi ayatul baqara kamar dan abbas ya bayyana cikin ayatul baqara al ashira na goma anna ta'liq al wada min al ayn min zai rate al wada kamar daga ko abin da ya kama da wannan dan kambun baka shi ma iya cikin wannan al hadiyatu ashar na goma sha ɗaya na ƙarshe addu'a'u ala man ta'allaka tamima anna Allah la yatimmu Allah anna Allah la yatimmu lahu wanda ya rataya wannan laya to shikenan Allah ya sanar cewa Allah ba zai cika masa burinsa ba wa man ta'allaka wada'a fala wada'a Allahu lahu duk wanda ya rataya wada'a wani abu da ake ce masa wada'a kamar nau'i ce ita ma ta wata laya to Allah ta'ala ba yayi Allah ta'ala ba zai ban kwana da shi ba ai taraka Allahu lahu Allah ya kere shi ya watsar da al'amarinsa ana ganewa domin zo tsayawa kuma da amma ruwa ya taso za mu samu matsaya a nan insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa abinda ne kuskure kuma Allah ta'ala ya yaƙi mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce babu ikon minta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ƙarya ce babu ikon kace mata Allah ta'ala ka taimake mu Allah ka mana albarka Allah ka cikan mu Allah ka cikan mu haifan mu Allah ka cikan mu Allah ka cikan mu haifan mu Allah ka samu lafiya mu gama lafiya Allah ka samu lafiya mu gama lafiya Allah muna roƙonka alkhairin duniya da lahira Allah muna neman tsarin ka daga sharrin duniya da lahira Allah ta'ala muna roƙonka duk abin da zama alkhairi gare mu Allah ka sada mu da shi duk abin da zama sharri da fitina gare mu Allah ka raba mu da shi Allah ta'ala muna roƙonka tabbatar da mu akan hanyar daidai ya rabbal alamin Allah ta'ala muna roƙonka marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya mu kuma ka dade mu da lafiya da imani Allah ta'ala ka ba wa kasar mu lafiya da zaman lafiya kama wa garinmu lafiya da zaman lafiya ya Allah wannan kuncin rayuwa da ake ciki Allah ta'ala ka mana karshen sa ya Allah ka mana sauki daga gare ka ya rabbal alamin wannan damuna ta mu da wannan kaka Allah ka sa mata albarka Allah ka sa musu albarka Allah ka sa musu albarka da abin da aka noma Allah ya sanya masa albarka Allah ya fidda mu daga wannan kuncin rayuwa ya rabbal alamin wanda ya asasa wannan masallaci Allah ka masa albarka Allah ka mai sakayya da aljanna ayyukan sa na alkhairi Allah ya karba hanyoyin sa na samu Allah ka buɗa masa ka bashi kariya da mu gaba daya yan midiyar mu Allah ya taimake su Allah ya musu albarka Allah ya riko da hannayen su da mu duka Allah ya karba mana ayyukan mu waɗanda suka zo wannan masallaci Allah bai da kowa gida lafiya Allah ya hada mu cikin wannan lada Allah ya hada mu cikin wannan lada gaba daya اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين